Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gode wa Allah da ya sake haɗa mu a wannan lokaci da muka saba gabatar da darussa daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu ci gaba da karatu a wannan littafi na Bulughul Maram min adillatil aka. Hadisin da muka karanta na ƙarshe hadisin amr dan shu'aibu daga babansa daga kakansa daga abdullahi dan amr dan as kenan Allah ya tsara masa yadda ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya walici wani maraya wanda yana da dukiya to yayi wa marayan kasuwanci kar ya bar dukiyan sadaka ta cinye shi wato zakka ai ta cire zakka dukiya ta tare to wannan hadisi an ce yana da rauni amma yana da shahidin mursali daga shahi shine mu karanta a ƙarshe amma muka dubi yanayin zamanin mu ne yanzu akwai haɗari sosai wajen fitar da dukiyar maraya a sa a hannun wani a ce zai juya masa idan an samu amintacce da dalilai da hujjoji da kariya da security sosai to amma ba haka ba gara an bar masa abinsa a gawon a lokacin da zai bukaci kayan da in so a yi ta zakana domin da a ce zakan ta rage da kuma a ce an ba wani ya cinye jarin kaga wanne ta haɗari a shari'ar musulunci akwai irtikafu a kafin tsararai a zamanin ma'aiki da zamanin amana lallai wannan shi ya fi dacewa saboda kada dukiyar ta ƙare ana zarta amma yanzu mun shiga wani irin yanayi mai haɗari amma dai hadisin na nan yana aiki sai an lura da yanayi ne kawai sannan a buɗe kasuwanci wa an abdullahi bin abi aufa mafi sauƙi ma ina gani inda za a samu babban ɗan kasuwa wanda yake kasuwanci da babban jari a rubuta azumin a sa wannan dukiya cikin jarinsa shi a rinka kowace shekara ya rinka faɗin ɗan fa'idan da shi mazayin ya samu a ruwan da ya samu a cikin riban da aka ci to ya ɗan ci sauƙi-sauƙi saboda shi ya yi rigima ma akwai babban jarinsa wanda za a iya a wurin a cire kayan da aka ba shi a kan wanda za a ba shi musamman matasanmu na yanzu nan muna jin yadda ake fama da su a kasuwanni daban-daban hadisin gaba an abdullahi ibn abi awfa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za a tawo qaumin bi sadaqatihim qala allahumma salli alaihim muttafaqun alaihi wannan hadisi abdullahi dan abi aufa Allah ya fara masa yadda ya ruwaito shi yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan mutane suka zo musu da suka zo masa da zakkan sai inda aka ce sadaka anan ana nufin zakka ne mutane suka kawo zakkan su sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kance Allahumma salli alaihi Allah ka musu gafara Allahumma salli alaihim a yana nufin kaman salati addu'a Allah kam Allah ina musu addu'a babban abin da annabi zai maka shine ya nema ma gafaran Allah subhanahu wataala shine yace salli alaihim aslu salati fi shuga addu'a illa anna da yastalu bi hasbi halil mad'u lahu fala yata'ayyanu lahu lafzun khas فليكون الذهب لازم يأتي معنى الثناء ويناسب المقام ko kuma misali a ce annabi yana musu kirari kamar Allah saka musu da alheri ko Allah ya ɗaukaka matsayin ko kuma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya maka alheri in ka ce jazakallahu khairan ta yi masa iyakan addu'a duk da za ka yi ba abin da za ka gaya masa wanda ya fi wani kuma yanzu za ka yi daga haka ne to me za ka ce wa mutum wanda ya fi wani ba dai daidai ne kace za ka saka ba kace Allah ya saka masa da alheri da mafi kuma alkhairu abin da ake nufi a nan mafi bibi sama da abin da yayi Allah ya masa takayya da abin da yayi da abin da yayi shine alkhairu hadisin yana koyar mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama an sa shi ya rinka faɗin kalmomi masu daɗi wa'anda suka kawo sadakan zakarsu saboda ransu ta yi daɗi saboda kuma wanda su ba su bayar ba su ji sha'awa cewa su ma su bayar saboda su samu irin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kamata ga waɗanda suke karɓo zakka kamar sa'i waɗanda suke karɓo zakka su rinka yin addu'a ga waɗanda suka bayar kamar yadda ya zo a cikin addu'a kamar su rinka cewa ajaraka Allah fi ma ataita Allah ya baka ladan abin da ka bada ubaraka laka fi ma abqaita Allah ya ma albarka cikin abin da ka rage waja'ala laka waja'alahu laka tahuran ya sanya wannan abu da kai tsarki ne gare ka daga zunubanka to ana so mutane masu karɓar zakka su rinka yin wannan wanda zai karɓo zakka don ya kawo wa hukuma ko ya kawo wa masu sarautar da suke rabawa wanda kuma aka ba shi fa shi ma yana iya yin wannan addu'a yana kuma iya cewa jazakallahu khairan an so a tsaka wanda ya kyautata da kyautatawa wannan hadisin yana koyar da haka ko da da addu'a ne saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yace man sana'a ilaykum ma'rufan fa kafi'uhu wanda dai ya muku alheri ku yi kokari ku rama masa rama wannan kaman ka dauko wani abu ka bashi kaman irin abin da ya baka ko abin da ya ji abin da ya baka ko kuma yana kula maka da abu da kayanka ko yana kula ma da iyalinka ko yana kula ma da 'ya'ya ko wani abu kai ma ka kula maka da naka to fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku da hali ba ku da arzikin da za ku ce za ku yi mata irin abin da ya mutu wa duhulahu kuma ta addu'a hatta ta zunnu annakum qad taba'atumuhu har addu'an ku ji a ranku cewa lalle wannan addu'a ta kai a ce kun rama masa kun ga dan Allah ake yi to amma musulunci ya koyar da ladubba na wanda ya maka abu dan Allah da yawa akwai masu gida danci ganin cewa a to ba dan Allah yayi ba ruwan ba ai lada yake nema to wannan ba dabi'a mutanen kirki ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yashkurun nasa la yashkurullah wanda duk baya gode wa mutane baya gode wa Allah kar ma ya ce ya gode wa Allah dole ne ka gode wa mutane Allah ya taba baka wani abu ne wani zai ji magana ya mutu wani iri ko eh Allah ya taba daukan abu ya baka wato wani ma ya ce a amma wani zai ji kama fa Allah a ce ba da wani abu Allah bai taba daukan abu ya kira ka ya baka ba ko ya taba yi waye yake baka eh mutum yana ba wa ta sanadi ba yawwa kai babu wani abin da ka samu na Allah din baka taba samun sa haka kawai Allah ya baka haka sai dai ruwan sama ne ya rufe ta ko maka daga sama ta sha ko wani ko ko amma a ce asalin kuɗi haka a ce Allah ya ɗauka ya baka ko mota ya ɗauka ya baka wani ne yakan sa Allah yakan kore zuciyarsa ya cire masa ƙyashi ya cire masa gani sha'awar abu sai ya ɗauko abu sai ya zo ya ɗauka maka shi ne wakilin Allah kayan Allah ya ba shi kuma sai ya ɗauka sai ya ba shi to in ba ka gode wa wayannan to ya za a yi ka gode wa Allah to da haka wayannan masu fatan su ne wakilan Allah su ne wakilan Allah ba kyautar Allah tana zuwa ne ta hannu mutane dan haka shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam in ba gode wa mutane ba ma kar ma ka ce ka gode wa Allah saboda baka taba samun Allah ya dauko ya ya baka ba ka tashi daga bacci kawai ka daga jinjinjilan ka a mafarki sai Allah ya ce ma ga miliyan daya kana daga jinjinjilan ka yadda gani ka taba yin haka ne na sai yanda za a yi alheri ya zo maka za ka samu wani bawan Allah ne Allah ya hore shi ya maka ya hore shi ya baka kuɗi ko ya hore zuciyarsa ya baka abun hawa ko ya hore zuciyarsa ya baka sutura duk abin da zaka samu daga hannun mutum zaka samu shine Allah ya baka ne kai kuma tun tauhidi ga wanda ya baka mutum ne amma sai ka tuna cewa ai ba mai yin dalilin samun sai shi Allah sai ka ce ka gode wa Allah to shi yasa dole ka gode wa mutum in ba gode masa ba ba za ka ga alheri ba a rayuwarka dole gode mutane don haka da yawa daga cikin mutane suna kuskure kuma sukan samu bala'i sai Allah ma kan garabi mutane da talauci saboda rashin godiya wa mutane ka daura ta Allah ne ya bayarwa ai Allah ne ya bani bayan kuma kai ka san ga wanda Allah ya turo din ya baka dole wani ne ya ma sanin ko sanadin kasuwanci ko sanadin sana'a ko sanadin aiki ko sanadin me to Allah yana nan na kallon ka na ganin me kai dan ka nuna cewa ka gode ma wanda ya maka haka to ku duba dai wannan manzo sallallahu alaihi yana cewa ku yi kurama maka shi ma in ya kama maka ka kama maka in ba dama ya fi karfin haka kai ma in kayi karfi ka sama wa 'ya'yansa ko wa kannansa ko wa 'yan uwansa ko wa danginka ko baya duniya ka rinka musu alheri don cewa ai dalilin su wani ne na samu aiki ko dalilin su wani ne na yi karatu ko da na samu sanidin makaranta ko dalilin su wani na samu kwangila ko da ne duk dai sai manzo sallallahu alaihi wasallam fito in kuma duk ta kowace hanya ta gaba inda za ka iya ya wuce nan to ku yi ta masa addu'a har ku ji a ranku cewa gaskiya addu'a nan ta kai kun rama masa ne maza wannan a ce mutunci a rayuwa ba alheri kuma yana daga cikin abin da yake kashe al'ummar mu gaba daya rashin wannan da tauhidin ƙarya da ai Allah ne ya bani kun ba Allah ne ya bani shi ma ai ba da Allah ne ya sa ya ba da ba zai yi ba to Allah to wannan ba tauhidi bane kuma ba halaka ne ma saba wa Allah ne yace fa fi du'a da cikin addu'an ka ga wanda ya maka ma mukafa'ati da rama masa da kai tasjihu akwai karfafa masa gwiwa wata tasjihu gairi akwai karfafa ma wani sa gwiwa alal bazli da ta bayar me ma'anar karfafa masa gwiwa yayi ma wani alheri yayi ma wani sanadin samun kaza sai ya ga wani yana ta masa alheri saboda yayi masa wannan sanadin ko yana ta masa godiya ganin haka sai ya ga ashe yin alheri yana da rana sai ya sake yi wa wani alheri kaga an karfafa masa gwiwa yi wa wani amma in yawa wani alheri wani ya masa mutunci in wani ma yana ta wani ma haka na masa bai kuma dalla ba ni guri ba haka yake faruwa ba abubuwan da suke faruwa kenan mutane yanzu ko ka musu ma godiya suke yi wanda ka musu ma su je su zage ka yake da yawa masu faɗar haka ya kama mutum ma ya zage ka ko ya zo ya amfani da abin ma ya yake ka zai ga mutum ya ki to kaga ka kashe hanyar yin alheri sannan kuma tajji'u gairi ya alal bazri zai sa wani ma ya rinka yi a ka duba wani da ya yi ma wani sanadin kaza kaza yanzu irin alherin da yake masa ko wa iyalansa ko wa kaza kaza ni ma bari in yi ma wasu saboda ni ma a yi min haka to shi ba abin da musulunci yake irin yada alheri yada ilmin alheri da yada kyakkyawan mu'amala a tsakanin al'umma amma daga inda kai ka nuna mummunan misali to kowa ma sai ya ce to shi ma bari ya bari قال البخاري امام البخاري يتي قال ابو الاليه ابو الاليه يتي الصلاه من الله تعالى اذا انت الله يا ما صلاتي ka duba girman salati manzo ne manzo sallallahu alaihi wasallam kawai ne ake man salati ko amma ga Allah subhanahu wataala yana ce manzon Allah qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim da musu salati kuma wayannan fa wanda aka ce a musu hakan nan kar ka manta ba su kai wanda ya dauki sadaka ko kyauta haka kawai ya baka ba ba su kai shi ba wayanda Allah yake ce a yi musu haka din ba su kai wannan ba wanda haka kawai ya dauki sadaka ko kyauta ya baka ba irin su bane su wayannan wanda aka ce salli alaihi din nan wani abu ne na dole Allah ya dora musu zakka a cikin dukiyarsu dole ne su fitar su bayar ko amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce masa wa salli alaihi khudh min amwalihim sadaqa ka ci zakka daga dukiyarsu tutahhirum da zaka tsarkake su wata zakiyyin ka tsarkake zukatun su ka tsarkake dukiyar nasu ka tsarkake jikin su biha da wannan sadaka wa salli alaihim kai musu addu'an alheri kai musu salati shi yasa manzon Allah din wannan hadisin yace yana cewa Allahumma salli alaihi wanda suka bada zakare ba wanda wajiba ce a kansu ina wanda ya baka haka kawai shi ba wani ba ba dora masa aka yi ba wajibi ba saboda haka mu yawaita wani alheri mu yawaita godiyan alheri dan alheri ya yawaita ya yawaita a tsakanin mu to yace salatin Allah ga bawansa shine Allah ya masa kirari a cikin mala'iku ka taɓa ganin alheri kamar wannan Allah ya ma kirari ya zama na farko ne Allah ma kirari cikin mala'iku al mala'il a'ala mala'ikun ma manya manyan mala'iku na fadan Allah to ko kirarin kawai yana matsayin Allah ya ma shaida kenan ya ma shaida cewa kai mutumin kirki ne to yau ko mai martaba kirkin bauchi ne aka ce ya ma shaida a bada ake a wani ai mutumin kirki ne sai aka zo aka baka labari ya za ka ha balle a ce yana tsaye wanka martaba yana tsaye wanka to balle kuma a ce maka wai Allah ne yake maka a cikin mala'iku azhari yace salatin as-salatu min Allah ar-rahma salatin Allah ga bawansa ya masa rahama wa min al-mala'ikati mala'iku kuma sun sun ji Allah ya ma salati su kai maka salati al-istighfar to Allah yace nayi mawani rahama sai mala'iku kuma su yi ladabi su ce Allah ka masa gafara su nema maka gafaran Allah wa min al-adamiyina su kuma ɗan adam ne an ce as-salat at-tadarru wa du'a kasasta kai da addu'a shi yasa muke sallah abin da ke cikin sallah abu biyu ne kasasta kai da kuma addu'a kun ku ya wanka da ruku'in ka da sujadan ka kaskas da kai ne to Allahumma salli zuwa ne ne su subhanallah ne duk wannan sunan su kuma addu'a ne shine sallar na'am wa an ali radiyallahu anhu anna al-abbas radiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqatihi qabla an tahilla فرقت له في ذلك رواه الترمذي والحاكم kaji bayan Allah na gari kamar yanzu wannan watan ne da albashi ya yi wuya wasu da jikinsu amma sun zama gos waka ga suna ana ganin su a wajen aiki suna ta aiki amma wai an ce ba sa nan babu su babu su to kawai shi kenan kuma kai kana zakka a watan ramadan to sai ka ga to an shiga halin ni'a sufa to sai ka ga to ya kamata ne ka yi zakkan dukiyarka tun lokacin da yi ba saboda waɗanda suke cikin halin rashin abin cefane ɗin nan su farfaɗo to shine abbas yaddan Allah ya tabbata gare shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wata shekara an shiga halin matsuwa shi kuma zakka yana zakan dukiya kuma lokacin zakan da yi ba sai ya tambayi ma'aiki ko in gaggauta zakka ina neman izini in gaggauta ba da zakka na a rage wa mutane a samu rulle wajen mutane ba kafin lokacin zakan ya yi ko yaya ta gani ya rasu lalla zaman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallallahu alaihi wasallam ya masa rangwamen yin haka kaji masu neman Allah masu neman lahira shi zakan ma lokacin ta bai yi ba yana neman yaya za a yi ya gaggauta ya bayan tun kafin lokacin saboda a kashe wutan damuwan da al'umma suke amma yanzu kai mai kuɗin zamanin mu ana jin ka kana da gudu kuma abin da kake gudun nan ba abin da zai ma wallahi duk inda mutum bai fitar da haƙƙin Allah ba sai Allah ya kallafa masa wata fitina da zai kashe kuɗin da ya ji abin da aka tsora masa zakka a hanyar da ba ta da wani riba ko ya ba ko ko Allah ya turo maka wasu wasu yan bawan nayin kawai su zo su zaya da kuɗi ninkin abin da za a bayar zakka din su tafi kuma Allah ya sa ka yi shuru kaga wannan ya fi ciwo ba ka san matanka su san amma fa wannan abokan ka ma ba su su sani kai kadai kake konuwa da ciwon sai wa irin wannan suna faruwa an zo an masa fa wannan cikin dare an kullo masa wata kullalliya ya zo ya ɗaibi kuɗi makudai ya bayar yana kunya ya gaya ma abokan sun haibawa ne da hankalin ka kai irin wannan abu Allah ya tsora musu irin wannan ko kuma haka kawai kai kai zaton ba shi a zo a ta wasu maroƙa zo su tara su ta yabanka wani babban makaci ya sauka gidanka ya ce ya sauka gidan alhaji wani a ce a kaman wani makaɗi ko shata ko wani wane ne ɗan ajilo ne ko wane ne ya sauka ya tama kira ne ya ce an ce kai ba marowaci ba ne ka rasa yadda za ka yi sai ka ɗebo ka ba shi ko ba kaɗan ba ya ce alhaji motar na wannan jirgin a ba ni ita ke ɗaya ce ka bayar wallahi ko kuma duk garin nan a ce kayi abin kunya ba haka ake yi ba to kana ji kana gani duk inda baka fi da haƙƙin Allah ba sai Allah turo ba wata damuwa ka zo ka bayar ba ka shirya ba to ku duba yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wanda haka wannan yana da kyau wato wannan hadisi yana koyar da mu gaggauta abin da ya wajaba a kanka saboda bukata saboda ka ga matsuwar al'umma malamai sun yi ijma'i cewa ba za ka gaggauta ta ba sai misali ya cika in misali bai cika ba sai dai kai sadaka kar ka kira ta zakka domin kar ya zama ka sabawa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaggauta zakka kafin lokacinta malamai jumhurin malamai sun yadda da wannan sun ittifaki a kansa amma sun ce bai kamata a gaggauta zakka ba sai akwai maslaha kamar an samu yunwa ko rashin lafiyar al'umma ko wani bala'i kamar a ce an samu ambaliyar ruwa ko yunwa ko wani alloba ana neman magani a asibiti kuma lokacin zakka bai yi ba sai ka ci da zakkarka ka babbaya amma sun ce bai dace ba ka yi in lokacin ana cikin walwala kuma ba alheri ba ne in ana cikin walwala kowa yana jin daɗi yana da kuɗi a aljihunsa to mafi kyau kar ka yi zakkarka wadda lokacin ta bai yi ba a lokacin don baka san me zai faru lokacin da zakkar ta waje ba a kanka ba da yi wa wancan lokacin mutane za su fi matsuwa sai ka cire ka ba su وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة رواه مسلم wannan hadisi jabir dan abdullahi Allah ya tsara masa yadda ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam ce laisa fi ma duna samsi awaqin min alwarq sadaqa abinda bai kai ukiya biyar ba na na na na zinariya babu zakka a kan wukiyar na wani awo ne na skeli na wancan zamani wannan ana maganan an ce ukiya tana daidai da dirhami arba'in tana daidai da dirhami arba'in wanda shi ne za a ga yasa aka ce dirhami ɗari biyu shi ne misalin zakka suka ce in azurfa ne gram ɗari biyar da casa'in da biyar na an sa a kan sikeli aka samu gram ɗari biyar da casa'in da biyar min alwarki ne ma ake na azurfa na walaisa fi ma duna kamsu zaurin min al-ibil sadaqa babu zakka akan abin da bai kai raƙumi biyar ba daga cikin raƙumma walaisa fi ma duna kamsata a cikin milar tamri sadaka babu zakka cikin haƙi ko da dino an ce tamru akan ce tamru da dino ne amma akan dubi duk wani kayan noma wanda shari'a ta ce a yi zakkansa to ya shiga ciki to idan bai kai kamsata a cikin ba ba zakka na'am shi yasa abin da ya kasa haka sai dai in za ka yi sadaka ka yi sadaka mun karanta irin wannan hadisan baya sai dai in kana yi mutum sadaka ka yi sadaka amma ba zakka ne wanda ta waje ba a kan kau walahu min hadisi abi sa'id radiyallahu anhu an karbo da gare shi daga hadisin abi sa'id Allah ya tsara masa yadda laysa ma duna khamsati awsikin min tamrin wala haddin sadaqa sai aka tsara da habu babu zakka cikin abin da bai kai khamsati awsikin ba na dabino wala haddin wala haddi na an ce habbo ana nufin haddi abin da ya kama kamar su abin da ya kama kamar su shinkafa gero dawa acca maiwa wake da sauran irin waɗannan to su ne ake nufi da haku wa asalin hadisi hadisi yi mutabakon alai asalin hadisin hadisi yi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. An rage muryar ba. Wa an Salim muna Abdullahi an Abi radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا أشر أو كان أثريا الأشر وفيما سقي بالنبه نصف الأشر رواه البخاري وانا حديثي سالم بن عبد الله عبد الله بن عباس ينس ya karbo daga babansa Abbas Allah ya tsara musu yadda daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fi ma taqati samau wal uyun cikin abinda sama ta shayar ko idanuwan ruwa suka shayar aw kana asariyan ko ya zama shada kaiwa wa fi ma suqiya bin nadhi to al usr za a ba da usr wa fi ma suqiya bin nadhi nisfu al usr abinda aka tayar da nadhu nadhu yayi ban ban ruwa a ne wanda aka yi bayi sai kuma na salim dan abdullahi Allah ya tsara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin abin da sama ta shayar wato noman da muka saba yi noman damuna ke to a cikinsa za a ba da ushiri idan ka samu amfani za ka ba da ɗaya bisa goman amfanin da ka samu bayan ka ka sussuke kamar shinkafa ka sussuke amma ba zazzabewa ba kamar dawa ka sussuke masara ka cire ta daga cikin totuwa shine sussukewa ba surfe ba waɗannan gero ka sussuke ta daga langarmiyarsa wannan abin da ka tara nan za ka ɗauki kusuri shi ne ɗaya bisa goma one over ten shi za ka bayar saboda mene Allah ne ya ya maka aiki Allah ne ya saukar da ruwa daga sama ya shayar maka da abin da ka shuka ko kuma idan ruwa kamar yanzu idan muka muka je kamar tadi bakin ruwan tadi suna wani irin noma su noman su ba ba da damuna ma suka fi kai noma ba sai su tattasa dawa su ci su dawa siyafa ko siyafa shinkafa sai ruwan kogin tadi ya gama ja yana ja yana ja sai su rinka jin damcin da ya rage din sai su rinka dasa shinkafar ko dawar ko jeron shi kenan sai dai shi ta noma ba wani ban ruwa har yayi to wannan shi ma haka ne shi ma